نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتيك بدك راتو الاتفاق نبي الرحمة sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tashin Allah da akan gazwatu fatahi makka yakin da manzon Allah yayi na bude garin makka ina fata an gane kamar yadda malam ya saba in ya kawo di yakin da manzon Allah yayi to yana kawo meye yasa aka yakin dalilin yin yakin ko wani lokaci kuma a yaushe aka yi yaƙi kuma a wani wuri aka yi yaƙi yake cewa babul gazuwa abin da ya jawo aka yi fatahu maka aka kawo garin maka yaƙi shine idan ba a manta ba a can baya mun karanta a sulhu hudaybiya da manzon Allah ya je sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya bashi umarni kai masa bushara da cewa ya je yayi aikin umara shi da sahabbansa manzon Allah ya shelanta wa sahabbai za a je aikin umara ga duk wanda yake da bukata haka kuma aka aka tara mutum kusan akalla 1400 da dan wani abu zalla ya kamo hanya har gunda ake cewa Hudaybiya dan wani gune da ya wuce tafiyar kilomita 20 ko wani abu makamantan haka zuwa garin Makka Qurayshawa suka ce ba sai da manzon Allah ya shiga ba ko kuma kafin nan ya tura musu sako cewa ba yaki yazo ba ya zo ne ya aikin umara ma'ana ai dawafi a yi safa da marwa shi kenan ya fita bar maka to karkashin wannan mun karanta yadda malam ya kama a baya suka turo jakadunsu wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan a tattauna su yanzu ba su yadda su ga garin makka ba amma a tauzauna a yi sharɗi a yi alƙawari cewa ya koma sai baɗi shekara mai zuwa kenan ya zo shi sun yadda da wannan karkashin sharaɗin nan kuma aka ginda sharuɗa masu yawa daga ciki akwai cewa za a daina yaƙi tsakanin musulmi da kuma su shawa ko da sauran ƙabilun larabawa har tsawon shekara goma zalla ya yadda da wannan ya amince tare da cewa mun karanta a cikin yarjejeniyar da aka yi kowanne alkawari an kawo abubuwa wanda a zahirinsu ya bakanta ran sahabbai saboda kamar kaskanci ne wa musulunci a lokacin amma a ilimi na manzon Allah ya san cewa nasara ce sahabaransu bai karbi wannan cewa a karbi wannan abin da suka ba mamazan Allah ya amince aka rubuta aka kuma yadda da haka na fata gane to bayan an yi wannan sharɗin sai ƙabilin larabawa kowace ta fara tunanin to da wa za ta yi harkar jakadanci mara diflomasiyyarta domin ɗabi'un su tun datan idan wata ƙabila tana zauna inda take tun da jahiliya ce ana iya kawo maka hari haka kawai ba da idan an cika karfi ko don tsokana da fada a kwace dukiyoyin mutanen ku kuma a kwace ƴaƴanku da matanku sun zama bayi wannan jahili haka ake kamar da can kafin zuwan tura kasan nan ma haka aka rinka yi haka kawai kuna zauna za tare ku da dawakai da kayan yaƙi a kashe na kashewa a kama na kama ɗaura maka ankwa hannu da kafa yake nan kazan bawa a ji a sai da kai to irin wannan ya sa sai wata ƙabila ta kalla to a cikin manyan ƙabilun larabawa wacce ce mai ƙarfi daga sai ta hada gwiwa da ita ta yi alkawari da su cewa yanzu mun zama yan abokananku abokanan hulɗarku in aka kawo mana hari za ku kawo mana ɗauki ku ba mu kariya a kori maharan in kuma yaƙi ya same ku mu ma za mu zo mu shiga cikin ku mu ƙara muku ƙarfi mu yaƙi tare da ku ina fata an gane haka suke rayuwarsu to da bayan an gama sulhu da biya sai wasu ƙabilu guda biyu na larabawa da kuza'a da banu bakar sai kowace ta ɗauki ɓangare guda su kuza suka ɗauki cewa tun da yanzu an yi sharaɗi ko hagan samu gwamnati guda biyu ga ƙasar larabawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu an yadda ya zama gwamnati har an yi sulhu da shi ga kuma su ƙureshawa to su kuza suka ce to su yanzu sun su ƙarƙashin ƙawance na manzan Allah da musulmi ta yadda in aka kawo musu hari to kamar an taɓa manzan Allah da musulmi ne tare da cewa fadda yawansu ba musulmi bane a lokacin in kuma aka yi musulmi hari su ma za su fita su je su gaci don su ce musulmi yaƙi su kuma banu bakar suka zaɓi yin ƙawance da da ƙureshawa aka zauna akan wani sharbi wannan sai ya sa waɗannan ƙabilu guda biyu dacin suna yaƙi tsakaninsu kullum da kullum yaƙi baya karewa a fara yaƙi a yi ta fama daga kaka har zuwa fara rani ko rani ya zo talauci ya cinye kowa sai a bai a tsaya ba don allah ba da faɗin ma kamar da aka samu a wasu ƙauyuka hannunan ƙasar ma wani lokaci za ka je da kaka an fita da rikici saboda kowa ya samu amfanin gona ya samu kuɗi shari'ar da aka yi ba rahaje ta shi bai yadda ba a yi ta fama a yi ta kashe kuɗi a yi ta ke har zuwa rani ya shigo kuma sai bar shari'a sai ku aka kuma tabbata su haka suke wannan jahiliyar to suka ce tun da su sun shiga ƙarƙashin ƙawance da tawagar manzan Allah su kuma wa'yancan ɗayan sun shiga ƙawance da tawagar ƙureshawa to haka tun da tsakanin yanzu manzan Allah da ƙureshawa an yi harɗi ba za a yaƙi ba shekara goma to kyan haka su tsakaninsu ba za a yaƙi ba da aka wannan sai ba da cikakken zaman lafiya a ƙasar larabawa za a zauna lafiya kowa ya uzurinsa ba wani tashin-tashina ba kuma ramuwar gayya domin a ɗabi'ansu shi ne idan yanzu mutum ya maka wani laifi to ya kace ka ɗauki fansa ya kwashe dukiyarka ko ya ci gona ko ya kashe wani naka mutum ɗaya sai sai to su wallah sai rantsi sai sun ɗauki fansar wani ko abu kaza da aka musu suna nan suna fakar ya za samu dama sai sun samu wani suma a watan ƙarshe sun mar irin abin da aka yi wanta kuma su ma daga zai tun da an musa ka su ma sai sun lama shi ne abin baya karewa jahiliya ce ba dalili ba aya ba hadisi kawai jahiliya ce shi ne jahiliya yi ba duk abin da ba addini musulunci ba ai jahiliya sunansa har nan ka tafi ƙauyuka ko irin wannan gabar za a gane wani har faɗa wa 'ya'yansa yake da shi da zuri'ar suwa na fa akwai gaba ko saboda ka ba za su yi aure ba ba za a yi alaka ba a za ka za ka za ka za ka za a yaga duka jahiliya ce wannan Allah kiyaye eh eh duk irin haka ne jahiliyar kenan duk abin da ba addini ba dama jahiliya ne yace laqad kana ahadu bunul lisulh al-hudaybiya bayin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa quraish ko anna man ahabba an yadkhula fi aqdi muhammadin wa ahdahu dakhala na daga cikin abin da aka zartar a cikin yaƙi sulhun hudebiya aka yarda da shi shine cewa duk sauran ƙabilun larabawa duk wanda a cikin sa yake sha'awa yake son shiga ƙarƙashin alƙawari da ƙawance na manzon Allah to ya shiga wa man ahabba an yada kula fi aqdi quraish wa ma ko wa ahadihim dakhala wanda kuma yake son ya ci gaba da zama ƙarƙashin ƙawance da alƙawari na ƙureshawa shi ma ya zauna a wurin haka aka zauna daga sai kabilu suka rabu kashi biyu wasu suka yi alaka da kawance da manzon Allah da musulmi wasu kuma suka yi alaka da qurayshawa yace wa bilawan alaihi dakalat khulaa fi ahdi sallama wa dakalat banu bakr fi ahdi quraysh to a cikin wannan ba da damar da aka tsore abin nan a kabilar larabawa sai kabilar su khulaa suka shiga karkashin kawance da alkawari da ‘yan uwantaka da kuma jakadanci tsakanin su da manzan Allah duk da cewa da yawansu ba musulmi ba ne amma sun zaɓi zama ƙarƙashin shugabancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su kuma banu bakar suka ji ƙarƙashin alaƙa da kuma ƙawance da ƙureshawa wasarar ko kiltar ƙabilatai ne fi amnin min al'ukura hakan sai ya sanya duk kabilun guda biyu kowa ya samu zaman lafiya tsakanin ɗan uwansa a da ana yaƙi kusan kullum ko duk wata ko duk shekara amma tun da yanzu an riga an yi amana an yi alƙawari tsakanin ƙureshawa da manzon Allah kuma wayannan sun zaɓi zama ƙarƙashin manzon Allah wayannan ko sun zaɓi zama ƙarƙashin ƙureshawa to tun da su ma wayannan manyan na asali ba za su yaƙi ba har shekara goma to haka ƙananan ma ba za a yaƙi ba za ka ga samu zaman lafiya cikakke a wannan lokacin ya ce faƙari kanar bainahuma min ƙabali adawatun wasaratu da tsakaninsu akwai gaba da kuma ɗauke-ɗauken fansa tsakaninsu ba sa shiri da junansu da ƙabilar kuza'a da banu bakar ba a shiri haka da ake wannan jahiliyar ko ko a ƙasar nan ba da akwai waɗanda abubuwa sai zuwa musulunci da karatu da abubuwa kuma su abu da yawa sai zo ya kau da maza ga ko a yanzu ka tafi ƙauyuka sosai za ga ana gaba da 'yan gida kaza da 'yan gida kaza in ka je yanzu wasu biranen da ake harkar daba ɗin nan sai ga ɗan anguwar kaza ba sa shiri da ɗan anguwar kaza haka kawai ba kawai in zaka tara hanya kai rain sa ka zaga hatan biya kai ɗin ina ne in ka faɗi unguwar da ake gaba da ita haka kawai ba wani abu da ka musu sai su rufe ka da duka in baka sa masa kashe ka ko wani abokin lokacin yana karatu a bayero ya fito da kafa zai shiga ta kofar shabuga kawai ya shigo wani lungu kawai yan daba ne kawai suka kewaye shi su biyu shi dan nan ne dan yoba ne dan gasho ne shi kuma ɗayan dan kano ne da suka kewaye suka saka suka ce musu aka musu tambayar ta yan dabanci aka ce kai takun mutan ina ne kasa dan dafa wai aka fita ta ku yan wace unguwa ne wai takun mutan ina ne shi abokin da tunda bai sa abin ba sai ya tsorata ma rasa mere ce to wancan dan Kano ne ya ce masa sai ce musu wallahi takun mutan kauye ne kaga in yace wace unguwa mai yiwa ana gaba da unguwar za a illata su yace wallahi oga takun mutan kauye ne ma'ana mu yan kauye ne aka ce banza lalla ku wuce kawai sai ne ya ɓace su ba za ka bada sai a wasu abin da ba ta biyu za ga wannan jahiliya kenan kuma har yanzu abin gashi yana ci gaba yanzu abin ya taso mafi da wallahi muna fatan Allah kwantar da shi Allah ubangiji ce baka saka fita kan titi ba haka da waya a hannunka yanzu wani zai saka ma wani abu ya kwace haka kawai Allah sauye idan nake yace da tsakanin su akwai adawatun adaw gaba tsakanin su wasaratun alkhafi aljahiliya akwai abubuwa na jahiliya daukar fansa kaza da kaza babu yafiya kullum akan fada suke sai a shekarar 100 fada bai kare ba wannan ya mutu wannan ya gaji gabar haka take ta tafi a rayuwarsu Allah kiyaye yace falamma kanat hadhihi alhudana da ka samu wannan yarjejeniya ta zaman lafiya da daina yaƙi iktanama ha banu bakari wa aradu an yusibu min khuda'a sa'aran qadiman sai mutanen banu bakar sai suke amfani da wannan damar tunda an ce yanzu an daina yaƙi tsakanin su haka tunda an yarda da shar'i ba yaƙi to kowa zai saki makamansa ko ba mai yin tafiya da niyyar cewa za a tare shi amare cin zarafi tunda yanzu ya san akwai sharadin zaman lafiya sabanin ada tunda ana zaman gabar to kowa kullun a cikin shiri yake kullun a cikin shirin yaki yake domin zaka iya zuwa ko bayan gari wani uzuri kawai ka ga mata dan kabila kaza san duka garuruwan su ɗaya ne gari ɗaya ne kai anguwa sai daban-daban zaka sha kwana kawai ga dan kabila kaza to idan kana da shirin fadar ka shi ma da shiri kika ga wala Allah ba za a yi abin da abin nan ba amma na ga cewa ba komai a hannunka na makami ko kaza sai ma illa to wannan sai sa kowa ya aje makamansa aka ci gaba da zama haka kawai babu shirin yaƙi babu komai tunda an yadda an samu zaman lafiya kuma gashi an tafi kusan shekara guda a wannan yanayin ba wani tashin tashi tsakanin su da haka sai su kabilar Banu Bakar suka yi amfani da wannan cewa an kunta kayan yaƙi kowa hankalin sa ya kwanta sai suka yi amfani da wannan damar suka yi tunanin cewa ai da can akwai wani fansarsu akan kabilar kuza'a da ba su ɗauka ba kafin a yi wannan yarjejeniyar suna da fansa da ya kamata su ɗauka to amma kuma kafin su ɗauka an zo an yi sharaɗin na zaman lafiya raga su yanzu bari su zaɓu sai sun lama wannan abin kafin su yadda a zaman lafiya a gara mutum amana ke da wuce ba gurinsu haga ba su huce ba kenan su ina fata an gane yace zaka faradu an yusibu sai suke tana da su farma su kuda'a min kaza ko min kuda'a sa'aran qadiman wani tsohon abu da suka musu adatar fa kharaja nafarun min bani bakran laylan sai wasu tawaga daga cikin banu baka suka fitar da daddare yaquduhum nawfal bin muawiya ad-dayl a karkashin jagorancin wani mai suna nawfal dan muawiya ad-dayl وغادروا لكذاء وهم على ماء يقال له وتير sai suka kaiwa kabilar ku za a hari cikin dare alhalin su kuma tunda galibi larabawa ne mutanen jeji ne galibi kuma makiyaya ne suna da dabbobi ko raƙuma ko kaza ko kaza al'adar makiyayi kuma akwai wanda shi ya ma fi zaɓen kiwon dare akan kiwon rana na ba ta gane to sai suka kai musu farmaki da daddare suna wani gulbi wani tafki nasu da ake ta masa sun je ko shayar da dabbobinsu an gama kiwo za su sha ruwa kuma a dawo gida ko sai ga makiyayi karfe kamar 11 dare dare zai tare da babu su kawai fata jeji ba zai dawo ba sai kamar irin karfe 3 ko 4 musamman da yake da shanu suna kiwon dare wani lokaci kuma ya fi kosar da dabbobi ya fi kaza da sauransu haka suka cewa in ji su to sai suka musu wannan farmakin cikin dare sun je sha da dabbobi haka hankalinsu a kwanci babu cewa akwai yaƙi tsakaninsu tunda kowa ba matsala da haka mai kiwo mai zai riƙe bai wuce riƙe ra'addarsa ba da ƴan sanda shi ken da haka kawai suna cin wannan kawai suka ji kawai farmaki ta na mahara yaƙi da shirin yaƙi da dawakai da kaza da masu da takuba kaga bala'i yanzu sabo kenan ko fa sabu minhum rijalan sun karkashe mutane da yawa a cikin su ko watanawashu watatalu suka karkashe waɗansu daga cikin mutane kuma suka wawashe wasu dukiyoyin su suka kora suka tafi saboda sun far musu ne babu shiri wa anat quraishun khulafa'iha banu bakr bisalah a fita yakin da za a kai wannan harin qurayshawa sai suka ce maki banu bakar da makamai kaga an yi alƙawari da su cewa ba za su yadda su yaƙi manzon Allah kai tsaye ba su ba za kuma su yadda su ba wani goyon baya yaƙi manzon Allah ba su to da ka tunda an yi da wani sharɗi ga waɗansu kuma sun ce su yanzu sun zama ƙarƙashin ƙawance na manzon Allah su ma sa daga cikin tawagar manzon Allah sun shiga cikin ƙarƙashin shugabancinsa to a ƙa'ida shine ba za su yadda a yaƙi wa'yannan ba domin taɓa su kamar an taɓa asalin manzan Allah ne na fata an gane amma duk da haka saboda kafirci sai suka taimaki banu bakar da makamai da kuma mayaƙa a sojojin yaƙi a kai wannan har haka da saninsu da shirinsu suka yadda a je a yi wannan kaiwa mutanen ku za a hari kaga zama mai cin amana warware alƙawari ke ya ce ko waƙatala mahum rijalun min ƙureshin mustaqafina lailan kuma wasu daga cikin mazaje a ƙureshawa suka ma tafi da su banu bakar zuwa gurin yaƙin bayan sun ba su makamai aro da ƙarin ƙarfi na makamai kuma suka ba su mai sojoji ma na yaƙi don su taya su wani yaƙi suka ɓoye fuskar suka saka mai aka aka yi rawani a rufe jiki kuma dama ga cikin dare ne ya suka shiga cikin tawaga ga tafi a kai farmaki zuwa gabanu daga su kula'a ya ce hatta haɗu ku za a ilal haram har suka kowar su ku za a saboda yaƙi ne wasu babu shiri suna cikin zamansu kawai sai ga mahaya ta ko'ina to haka kana ƙarin kare kanka kuma kana da baya haka suka riƙe har suka kora su har zuwa gunda ake shi zanto ya zama harami na makka domin makka in aka ce harami to akwai wani iyaka da aka iyakance cewa nan shine harami ma'ana hukunce-hukuncen shari'a suna sha bamban da cikin harami da kuma wajen harami haka sai harami ba kaɗai ana nufin kewayen masallaci mai alfarma ba a akwai shatin tafiya mai yawa gabar da masallaci yamma da masallaci kudu da masallaci arewa da masallaci tafiya mai yawa da za a aka shata wani adadi cewa duk iya irin ne hududul haram suke ce masa a wurin ne haramun ne mutum ya tsuntuwa ma'anar kaga kan tsuntuwa ba za ka ɗauka ba yadda ka kira hukuma ka ba su ba za ka yanke wata bishiyar ta fito an shuka a gida kawai ka sare ka karya kai asuwa ki kwana kan saka ba ba za ka kashe nau'in waɗansu dabbobi ban ka gansu a wannan wurin na harami sai ga su ba cikin me samun nutsuwa akwai dai hukunta hukunta masu tarin yawa da aka yi dangane da harami da aka tun a zamanin jahiliya suna mutunta filin iyakacin harami abu da yawa ba sa yi a iya harami sai dai saboda sai an fita alhil shine bayan harami to mutum sai je abin da ya ga dama a can amma in ya shigo cikin kewayen da gun harami ne to ba zai yi wani abu na asha ba dama su gashi bayan sun ci amana sun kora mutane har kusan cikin harami kuma suka ci gaba da yakarsa haka da kuma kokarin kwace musu dukiyoyinsu su kuma sada da baya yace falamman tahu ilahi bayan su kuza'a sun zo har sun shigo cikin harami ma sun shiga cikin harami gunda yake harami ne a nufin ciwo tun da sun shigo cikin harami a kyale su kenan a basu kar a ta gaba da kokarin kwace musu duke su kar a yake su don ma ƙarar jahiliya ma duk wanda ka gani a cikin harami ko da kana da wani abu da shi to ba za ka bar komai ba sai dai ka bari sai ya gama abin da yake ya fita a yankin harami da kuma sai gaje kai mai za in ma faɗa ne in ma mai za ku da shi an hana yin duk wani abu na ashi a cikin a zamanin jahiliya kuma musulunci da sai ƙara ƙarfafa wannan abu da su sai suka tunanin cewa in sun shigo harami to ba za a bi su a cigaba da kashe su ko kuma ƙoƙarin ƙwace dukiyoyinsu ba ya ce falamman taho ilahi ƙalar banu bakare da sahibihim naufal da suka ga cewa su wa'annan mahara banu bakar sun kora abokanan da suka kawo hari har cikin yankin harami sai suka ce shugabansu ya kai shugaba mun fa shigo cikin gun da ke harami da an haramta yin yaki a ciki ma'ana ka bar wannan abin mu koma gida kamar suna jan hankalinsa kada su gaba da yaki eh suka ce inna qadakal haram suka ce mun shiga fagun da ke harami ne ai wa qatalna khida'atihi kuma gashi muna yakar ku za a cin harami alhali an hana ilahaka ilahaka ma'ana ka ji tsoron Allahnka saboda tun a zamanin jahiliya sun yadda cewa duk wanda yi wani abu na asha a cikin yankin da yake harami ne to kaman ya takali Allah faɗa ne na fata an gane Allah zai masa uwa mai tarin yawa daga suke gargadin shi da cewa to yanzu baka kiyaye mun shigo harami da mutanen nan zaka mu basu ka kiyaye kar Allah dauki fansa akan mu suna tsoron haka kama da kishi idan sa ya riga ya bushe zuciya kuma ta kika shi gaba daya ya ce faƙala kalimata sai faɗi wata kalma azima mai girma akzahullahu bihi ya ce malaka cewa Allah kaskantar da shi sai ce la ilaha lahal yawma ya ce ayyo ba maganar Allah a cikin lamarin har ƙarshen arnan ce kenan suka ce maka ji tsoron Allah fa karka je ka yi abin da Allah zai saukar da wani bala'i tunda suna da labari daga gun kakanninsu cewa an kawo wa garin maka hari ko abraha ya kawo da ne da rushe ka'aba Allah turo masa mai tsuntsaye irin ababil sai da labarin nan duk balarabe ya san haka daga suke jin tsoron yin wani abu da shari'a ta hana a yankin harami tun a zamanin jahiliya ma ballantana kuma da aka zo da musulunci suka zaka kiyaye Allah fa ka kula fa kar Allah sauka da bala'i sai ce a yau ba maganar Allah da yake tinkiri ne shaki ne idan sa ya riga ya bushe a wannan kalma mai girma sai kuma ta ashafi yau ana samun mutane da yawa akan wani aikinsu na duniya na wani shiri ne in ya zo ka ba shi haƙuri ka ce don Allah ya taimaka wai baya aikin Allah saboda wawa ne bai san waya Allah ba wai baya aikin Allah ya ɗauka aikin da yake daban kuma shi Allah ya an zo masallaci kyau ake harka da shi ba haka suke faɗa ba to in kuma ka mutu kan aikin fa kafin ka da masallacin haka ka mutu bagun Allah ba kan harkar Allah ba kenan to da ka da din musulmi a ƙa'idarsa shine dissan da ka kawo abu na ubangiji to ka girmama wannan abu kuma ka san me za ka faɗa ko kuma yaya za ka yi ka kuɗa salin alin karka je ka faɗa abin da Allah baya so Allah ya tsare imanin ya ce ya bani bakar ya ce ya ku banu bakar ko usibu tsarakum ku ci gaba da ɗaukan fasan ku kawai kar ku damu da an shigo harami ya ku gaya mana haka yake mai taurin rai ne shi ya za ku faɗa mun haka ku je ku ɗebi fansa ku ɗauki fansa kawai ku yi abin da ya kamata kawai ya ce fala amri innakum tasriquna fil haram ya ce na rantse muku ai ku ma kuna yin sata a cikin harami ko ai sata a harami tun azamu jahiliya ma haram ne ta amma ku kuna yin sata a gun da yake harami ne to tunda kun sata a gun harami kuma menene dangin da an zo kuma daukan fansa mutum ya guda ya gun harami kawai ku dauki ku dauka kawai mu ku yi abin da ku ku tafi kaga arne arne ne kenan yace afalatu ko nani afalatu dinga kun fi to me yasa ba za ku dauki fansar ku ba cikin harami tunda kuna sata ma haramin ma'ana dai ya nuna musu ai yin wannan abin da suke babu wani laifi kawai su kai shi yace falamma dakalar ku za maka da bala'i ku za a suka gudu sun shigo yankin da ke harami domin daga shiga harami zuwa ka zo asalin garin maka hukwayar garin maka akwai tafiya mai nisa akalla kilomita biyar ko goma ma duk gurin harami ne amma baka shigo asalin garin maka ba bare kuma a wancan zamani ina fata an gane to sai suka da suka cewa bala'in ya yawa sun dauka shigowa da suka za a bar su suka ba zai yi ba sai suka karasa da gudu gudu suka shigo asalin garin maka dan su nemi mafaka a gun masu kirki ko masu hankali daga cikin su eh eh ai duka ba wanda babu kawai ai yaƙi ya riga ba ya kiyaka wanda ya samu damar hawa ya hawa ne babu tafiya kafarsa inda ai bala'i ne yanzu babu shiri ai eh yace la zawila dari budayl bini ko waraka al-khudai sai suka shiga gidan wani daga cikin daya dan kabilar da yake garin makka mai suna budayl bin rifa'a suka shiga gidan suka buya suke neman mafaka a gurinsa wa ila maula lahum yuqalu lahu rafi suka je kuma gidan daya daga cikin bararran bawansu bawansu ne suka yanta dan maula su kenan shi ma suka nemi mafaka a gurinsa dan su tsira da rayuwarsu yace wa asra amr bin salim al-khadai fa karaja hatta qadim ala rasul sallama fil madina sai daya daga cikin su mai suna amr bin salim dan kabilar kaza'a sai ya fita da gaggawa wala ala cikin daren mai yiwa kuma da asubahi ya kama hanyar zuwa madina dan ya je ba manzon Allah labarin abin da ya faru cewa gashi an ka musu hari ga abin da aka musu ga abin da aka musu ya zo garin madina fa waqafa alaihi ya tsaya gaban manzo Allah wa huwa jalisun fil masjid manzo Allah yana zaune a masallaci baina zahrani ashabihi a tsakanin sahabbansa wa anshadahu abiyatan minha yana zuwa dake balarabe ne ko a madadin ya fada ya saukai fa mai jawabi ma da baki to saboda sa da fasaha ta yare sa da fasahar magana sai fada manzon Allah kukansa a waƙe yace ya rere wadansu waƙoƙi da manzala ya fahimci me ya kawo shi daga cike cewa ya rabbi inni nashidun muhammadan hilfa abatko hilfan abaina wa bihi menene ko hilfa abina wa abihi menene utallada ila an qala hum baitunan biwatarin muhajjadan wa qataluna raki'an wa sujjada ya ubangiji Allah na kawo ƙarata ina roƙon annabi muhammadu ina gama shi da Allah ya fahimci abin da ya kawo ni saboda akwai alkawari na amana da muke tsakanin mu da shi cewa mun shiga cikin ƙawancensa mun shiga cikin alaƙa da shi in an kama na hari zai ba mu kariya ya taimake mu je a yaƙi wanda suka mana hari a cikin abin da ya faɗa kuma aika cewa su waɗannan bunu bakar fa sun ka mutanen mu hari cikin dare a tafkin wasiru suka same mu suka rika karkashe mu suna yakar mu rukkan wasu jada ri'an suka same ka kawai ko aya kake ba ji ba gani kawai sun makara da bilailin ko ɗaya ne budailu bini waraka alkuza'i fi nafarin min kuza ila rasul sallama wa akbaru wa akkadu lahu ma akbar bihi amru bin salim sannan daga baya shi wancan da suka je suka nemi mafaka a gidansa dan kabilarsu mai suna budailu bin rafa'a sai ya tashi shi ma da mutanansa tiryan tiryan zuwa madina ya zo ba manzon Allah labarin nan da amru ya kawo maka gaskiya ne haka ne sun yi su bunu buga sun kai wa mutanen kaza a hari sun karkashe mutane daga cikin su sun kwaci dukiyoyin su gashi gashi gashi gashi ina fata an gane wa bi hadha laqad quraish ma'ahad sulhul hudaybiyah to da wannan ne faruwar wannan abin ne tabbatar da cewa ƙureshawa sun warware sulhun da suke da manzon Allah saboda an yi alkawari ba za a yi yaƙi ba shekara goma kuma sun yadda sun kawo sharaɗansu na zalunci da cuta manzala kuma duka ya karɓa ya ce ya yadda ko haka daga farko suka ce mami ba su yadda a rubuta ar-rahmanir rahim ba manzala ya ce to yi kenan mai kuke su suka ce a rubuta bismikallahumma aisha a rubuta suka ce ba su dace a zama salaha muhammadu rasulullah suka ce a ba maganar rasulullah sai da rubuta bayan muhammad bin abdullahi wa ƙureshi lalace a rubuta ko suka ce kuma daga ci duwanda a cikin mu ƙureshawa ya gudu ya shiga addinin musulunci zo madina dole ne ka ba mu shi a dawo da shi maka ya ce a rubuta ya yadda mu kuma a cikin kuɗin madina duk wanda ya fita addinin ka dawo na mai gudo maka ya yi zamansa ba za a taɓa shi ba ya ce a rubuta sallallahu alaihi wasallam haka zahiri kaga kamar abin akwai zalunci amma da yake manzan Allah manzan Allah ne sabai suka kasa gane ma suka ji ba daɗi amma ya ce musu shi manzan Allah ne abin da yake nan umarnin Allah ne kuma ce Allah zai ban nasara kaga kowa sai sallama ya haƙura amma ransu bai so ba saboda su sun ga zahiri suka dauka ba asalin manufar ba ina fata an gane to haga amma duk da irin wannan abin da ya musu saboda shi arne arne ne domin a nuna maka cewa har abada karka ba arne amana har abada in dai kana bin manzon Allah kai musulmin gaske ne karka amince da arne a dai zauna kada ran kada har karka cuce shi dan yana arnan ana ma magana dan ba musulmi ne karka cuce shi amma kuma karka bashi amana ya san komanka ana ma magana ne a can ake kiran eh shi sa laki cewa aiko ya yi wale na amanu la tattaki dume bidanatan min dunikum kar ku dauki manyan amine wanda ya san sirrin fi sun komanka kuma ce ba musulmi bane kar ka yadda da haka kuma kaidar shari'a musulunci ko da alaka ta jini ta hada ku a ce uwa ɗaya uba ɗaya Allah ya kiyaye amma kuma shi arne ne to karka ba shi amana bai kamata ya san komanka ba saboda wannan bambancin addinin shi zai sa iya cin amanarka amma kai za ka iya tsere masa amana saboda kai addininka ya tsara maka kula da haƙoƙinsu amma shi addininsa babu waɗannan ƙa'idojin babu wani addini a duniya in ba musulunci ba da yake da ƙa'idoji na zamantakewa na ibada na bauta babu duk sauran kan rudani ne za ga aka sharɗin ko ƙa'ida na taɓa ce wani lokacin muna makaranta wani kiristan yana magana kan musulunci to kai yanzu aka kama mutum ya yi min sata an kama hirar hallaci me za a masa addininku me za a mar sai sai za a kashi kotu kawai a dokar ƙasa to ƙasa ake magana ko kuma Allah ba kai babu bai ce akwai ba na Allah ba ne ce to misa babu a ciki ya yi shuru ta ga muku addinin mu akwai akwai a ƙur'ani ko bai da ka sani akwai a cikin a ƙur'ani sai dai in kai ne ba ka sani ko ba haka bane yasa duk addini ba musulunci ba kawai rudani ne da wahalar ra'ayi da haka musulunci har ya nuna mana annan ka kula kar ka yadda ka bawa arne amana kai da ka kiyaye haƙƙinsa kai kuma ka zama mu expert ka zama very smart akan naka haƙƙin kana sakanan dan da shi da yawa daga cikin mutane sun ba su amana sun an hada baki da su an kashe su da yawa daga cikin su sai ka dauki ko me ka zama a duniya a ce za a baka wani cip sikirtin ka gaba daya ba musulmi ba karka yadda karka yadda daga da wani wanda bai fahimta dini ba ta wai arna wai sun fi mutanen mu amana wani kuskure ne don an samu musulmi mai cin amana sai kuma ce duk musulmi wasu da amana sai ba zai yi ba ba haushe mai hikima yake cewa wai naka ko ya ci namanka ba zai karye kashinka ba ai hausa ce ko ko ya tuna min jikin naka to iyanin zai tsaya zai cuta kuje ta ci kudin ka yayi kaza amma akwai abin da ba zai iya maka ba saboda imani da musulunci ba zai iya yi maka amma shi wancan dama ayi wa duka ba shi da matsala da kai kawai ma zai iya maka ga sunan manyan mu dewa su suka sanadiyar su saboda sun ba su amana sun ba su amanna ka je ka samu gidan mutum su ne masu masa girki su ne masu masa komai da auditor waɗinsa fpn su ne masu girkinsa su ne komansa fa hannunsu saboda abin lalacewa a ga mutum ya shiga bala'i kuma kyan kan a waya gari bai an karba gaba ɗaya ba wani musulmi cikakke mai ba shi kariya a kusa da shi mai taimakon san bala'i ya zo shi ya tara ya maye ma ƙarƙashinsa daga an shiga masifa kyan to da da mutum sai ya kiyaye haka da suka karya wani alkawari ya ce tilkal mu'ahada aljaira suka karya wani alkawarin da suke dama can asalinsa ai abu ne na zalunci saboda sun faɗa abubuwan da yake galibinsu cutar ma da musulmi ne a zahiri amma mazala ya karɓa ba ka duba duk da haka ɗin ma kuma zai ƙara warwarewa saboda arnanci irin nasu almuhujifa fi haƙƙin musulmina wa talantu a ɓangaren musulmi ma kamar an tauye haƙƙin musulmi a gurin al'ayyarjejeniya ya ce ƙabbala hal musulmuna ko alama da din amma mutum suka karɓi wannan sharaɗin saboda me manzala ya riga ya karɓa dole kai ma ka karɓa haka suka karɓa haka kawai ba ran sai na so ba su sai dan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma'ahaza amma duk da haka lam naqid bi hadal mushrikuna ko duk da haka su mushrika kafiran fa sun ka cika alƙawarin haka sun kasa yin abin da aka yi su wa yar'auha basu kiyaye ta ba wata ga ma kana su sallama bada ko ne ne ya'idu bihi ashabuhu yace kuma sai zanto warware alƙawarin da suka yi ya tabbatar da abin da manzon Allah ya ga sahabbansa hina almahahum ma jaa fi sulh alhudaybiya qala lahum inni rasulullahi wa huwa nasiri wa lastu asihi da Umar ya dogo manzon zugo Abubakar yace wayya Abubakarin da fari ma jagu manzala ko yace ya manzan Allah mu ba mu bane muke kan gaskiya yace muna kan gaskiya Umar su kafire ba suna kan ƙarya ba yace suna kan ƙarya to ya manzan Allah ba mu bane muke kan daidai yace ku muke kan daidai ba ka ce mana za mu shiga ɗakin Ka'aba za mu je mu yi umara ba yace na faɗa maka za mu yi umara amma na ce maka bana to da manzo Allah dan me muke karban kaskanci mu da muke kan daidai in mun in sun kashe mu mu shiga aljanna in mun kashe su mu samu lada kuma za mu samu na hukunci na ƙarya na zalunci manzo Allah sai ta mata ne ya Umar inni rasulullah ni fa manzon Allah ne ma'ana abinda nake nan bin umarnin Allah ne wa huwa nasiri kuma Allah zai taimake ni tabbas walastu asihi kuma ni ban saba Allah ba mana wannan abin da kaga na yarda da shi umarnin Allah nake bi Allah ne ce ayi haka ko kaga an nuna masa haka to kaga himin ne malike kai yake kawo anan cewa wannan maganar da manzon Allah ya faɗa gashi ko shekara ɗaya ba a yi ba ta tabbata duk da musulmi sun ji ba su ji haɗin wannan karɓan sharaɗin ba amma sun yi manzon Allah biyayya suka haƙura suka bi manzon Allah to gashi kan kaje a je ko ina ma Allah ya kawo alƙawarin da manzon Allah musu cewa Allah ne taimake shi gashi kuma sai ya tabbata yace ha hiya quraishu naqadat as-sulha bi nafsiha ga nan qurayshawa sun warware su da kansu wa ma'ahadatun la zalat fi sanawatiha al-ula alkawarin ma da aka yi da su na zaman lafiya da sulhun ko shekara ɗaya bai wuce ba ya ce walakin na rasulullahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallama wal muslimina to sai da hakan da ya faru nasara ce da Allah ya bawa manzansa da kuma musulmi ko wa aqibatuhu lahum kuma shine makoma ko tunisa da Allah zai ba zai ba su musulmi wa darsun baligan fi sabari wal wafa kuma darasi ne da kamata a lura da shi wanda yake matuƙa gurin mai nuna juriya da haƙuri wal wafa da kuma cika alƙawari su musulmi sun cika nasu alƙawarin kuma sun yi haƙuri da abin da ya bayyana musu ƙarara na rahin jin daɗi a sulhun tunda ana cikin rubutun sulhun ma sai ga ɗaya daga cikin ƙureshawa wanda ya musulunta a maka amma an ɗaure shi da mari an hana shi zuwa madina ya samu da ya ji mazalla ya zo shi ya kukuta ya balle marin ko ya balle ɗakin ya durko ya gudu ya ɓoye ya zo kawai sai ga shagaban manzan Allah ya zo mazalla ya gani da mazan shi aka tausaya masa gahi duk cikin yunwa da kaskanci an ci mutuncinsa an walakanta an ta dukansa da sauransu ana hakun babansa mahaifi shine jakadan ƙure shagon rubutun sulhu kuma a rubuta cewa duk wanda ya gudu daga cikin mu ƙure shado gurinka dole ka ba mu shi mu bari shi makka ana kuma ga ɗan shi ya gudu ita kuma daga kan wannan ɗan nawa za a fara wala ce a ai wannan tun da yanzu ake maganar alkawari shi ka bar shi ba za su kashi a ciki ba tun da ya zo mu tafi da shi wani zo nan gaba ne ya ce a ba za ba zai yi ba in ji ba za a bai shi ba sulhun ba an fasa haka ya faɗa da yake manzan Allah manzan ya tafi shi kamar shi ku tafi ya ce ya manzan Allah ka ga abin da ya same ni da yunwa da azabtarwa da kaskanci kuma yanzu a ƙara madani gurinsu ai ga za su linka bala'in kenan ko sai ce masa ya aba dandal ya kira sunansa ya ce ka yi haƙuri Allah da taimake ka da kai da ire-irenka shi dama me musulunci me ibada mun umarnin Allah da manzon Allah wala ta kai hakuri da mukan Allah yana zuwa ta shike na manzon Allah an gama mu koma ba shike nan ba to ne sahabbi sahabbai kenan yanzu ga mutanen mu ne ya rike kafar manzon Allah ma ya ta kuka a hidi kaza an bare wala wani ba zai sake ba cewa da shi ai ina ko an ci hakuri ba zai hakuri ba to imanin namu ba irin ɗaya bane su suna da yaƙini duk abin da manzon Allah ya faɗa suna ji ne kawai sami'ina wa ra'ana ba sa shakku ko na minti ɗaya ta dana Ali yake cewa wallahi da Allah da nuna mini wutar jahannama na ganta miraran yace wallahi tsoro na ga wata ba zai karu ba ma'ana in ji tsoronta ba zai ƙara ƙaruwa ba na riga na gama jin tsoronta tun asali da manzala ya faɗa mini kuma da zan ga aljanna ra'ayal aini yace idan nake son ta ba zai ƙare a zuciyata ba saboda manzon Allah ya faɗa na riga na gaskata na fata an gane yace shi ba sai ya gani ba saboda ya sami yaqini to shine sahabi yasa ba a yi ba ko ba za a yi ba irin sa har abada in ka ji wani abu ya gaji kamar wani mala'ika ne mai ba mutum ba amma saboda imani dama Allah zaɓar shi haka ga shi an taho da shi wannan mutum ga shi a cikin mari ga alamun duka a jikinsa amma ne mutumin ya ce shi lalle sai an ba shi shi sun koma da shi to ba ya ce wai idan gudu ba za ka tsila ba ba ka ɗaya ko? ba ka ɗaya in ka gudu dama laifi ka yi sai kuma ka ba da wahala aka kamo ka laifi hukunci da wani ama hukunci biyar su maka ina fata an gane ko to haka yanzu gashi an masa gashi bakin ciki ya kara dukkan zama sabbai ya za a ba da musulmi kawai kuma gurin arna amma waye ya ba da shi manzon Allah ne ce a bayar daga kowa sai ya haƙura ya ji maganar manzon Allah amma zaka ji da zuciya ta da wani irin abu haka dan ba a gane ma'anar ba amma da ke manzan Allah ne ita ka je ta suka bi su Allah da kama ka ɗauki sai kawo hanya kawai hankalinsa a kwanci to su aka suke sabbai abubuwansu da annabi ya faɗi magana kansu shi ke ba tunanin ya taya akan zai faru ya gani shi gashi yanzu a cikin mari dama ɗaki yake da ƙai da kuma yanzu kuma to ai ya shiga uku ko ba haka bane karanta ma su kashe ni karanta ma ne a shi sahabi baya wannan shi baya tunanin mutuwa sahabi a cikin ransa saboda ya san meye ne karshen rayuwa ko mun jima ta ba mutuwa bane fa ish alfan thumma alfayn ba'dahu fala budda min yamin sul alqabr kai shekara dubu ka ƙara dubu biyu ya zama nawa dubu ko karshe dai me za a yi sai an magana cewa ne ya rasu ko ba haka bane kina su ba tunanin mutu a cikin lamarin su wani tsoron zan mutu ba sa tunanin za a mutu suna da yaƙini kawai shi ne a samu a cika da imani a mutu akan daidai Allah samu dace ya ce wasu ƙatibi ma inda lada wajalla kaga wannan abu ya nuna mana tabbatarwa samun yaƙini sika da musulmi suke da shi a gurin mai sun yadda cewa Allah zai taimake su zaka da manzon ba su labari cewa ni manzon Allah ne kuma zai taimake ni dan sa'a masa ba daga nan sai kowa ya sallama har ma ya ce musu kowa ya yanka hadayarsa yayi aski mu koma Madina to saboda cikin wannan damuwar da jin haushin da abubuwa gashi gashi an yi tafiya kilomita kusan kilomita 400 an ciyo bai wuce kilomita ashirin ko goma ba a shiga ɗakin ka'aba kuma za a ce a koma wa sai baɗi ko bayan wannan ma kuma za ta digga harɗi na nuna kamar ƙasƙanci a zahiri dirin sa ga ɓaci Muhammad Allah ce su bari a yi haƙuri ba damuwa ita ku je kowa yanka da hadiya mu koma haka kowa ba zai da ƙarfin jiki ba ya faɗa suka kasa aikatawa sai da ya koma gida ya ci matarsa bayan ya koma suka ce ina jin tsoron kada fushin Allah sau akan musulmin nan na ba su umarni sun yi sanyin jiki ta ce yamma zala ga shawara ce me ka je cikin suka ce a kira mai aski ya ma aski kawai karka ce kowa komai kuma kai ka yanka dabba ka da hannunka shi kenan yana fitowa kuma aka yi ya sa kamar aski ya yanka dabbarsa shi kenan kowa kuma sai fara kowa kuma sai rigiri kaga aka zauna lafiya shi kenan to shi sa duk mai sun zama lafiya ka bi umarnin manzon Allah ka gane ko baka gane ba domin asalin biyayyar shi ne kawai da ya faɗa ka bi ba sai ka fahimci to me fa'ida to me dalili to me yasa ayin ka gano me yasa kuma kai sai babu lada kuma ai ba lada ai tun da ma ka gano cewa ga abu kaza na amfani to mu zala ce ayi kaza kawai yi ake ba sai ka ji me yasa za a yi ba sallallahu alaihi wasallam eh shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace wa busharatun min bisharatu rasulullahi sallama kuma gashi ya tabbata cewa albishri da manzo Allah yayi wa sahabbai daga cikin albishirori masu yawa ta hakkaka yawm yace kuma ya tabbata a yaushe yace yawm qalila sahabihi ba daga tul kandak bayan an gama yakin kandak sai ya ce wa sahabbansa ya ce al-yauma nagzuhum wala yagzuna ya ce daga yau ba za mu kare yadda ƙure sha suka mana hari madina ba a yan sadin kan da ko manzala sun sha wahala da sahabbai har Allah kwatanta ma yakin da cewa sahabbai sun ga bala'i sun ga mutuwa ra'ayil aini ko alballa bai ga cewa menene hunalika butulil mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida yace a wannan yinin a wannan yakin na kandak an jarraba mu'minai an girgiza imaninsu har ku zai fake cewa wallahi na ganmu duk wani kasan sahabi da kake jin sunansa yana tare a gun manzala cikin wani dare da ake tsananin iska mai sanyi irin ta hunturin nan kamar a ce a yan kasar ta mace irin daren nan da ake wucewa jawara ko mai dinnan sanyi ka wani irin sanyi mai higa cikin kashi eh kana ɗaki maka rika jin wani su a saman ɗakin ka ba ka bari a ce kana irin wasu unguwannin da ba bishiyoyi sosai din nan ka ji kamar ɗauke ka sama da ai ya ce wallahi ana irin wannan iska ga tsananin sanyi iska kuma ta da wani ya ta iban ƙasa mai tsakuwa tana watsa fuskan mutum manzala ya zo ce wa sahabbansa gaba ɗaya fa ya ce wane ne zai je ya muni cid ya ɗauka min rahoton ƙureshawa falahul janna za a ba shi aljanna uzaifa ce wallahi duk sahabbin da ka sani yana gurin ba wanda ya ce kala saboda tsabar an tsorata an gaji an yi tonar rami tsawon wata guda ga ƙuri sun kewaye su tsawon wata guda bala'i kan bala'i ga yunwa ga tsoro ga fargaba ko ya ce wa zai je ɗauka min rahotonsu ya zo ya faɗa min falahul janna su zai fara ce babu mutum ɗaya a cikin mu da ya ce kala ko idan sai na umar sai da na aliyu duk suna kowa nan kowa da ka sani yana a hamza a yari gyara sa'ayi a yari sai a badar ai duk wanda ka sani daga cikin jaruman sahabbai sa da abiwa ba kasu duk kowa mana amma tsabar an tsorata rai ya gaji ya ce wallah ba wanda ya ce kala ta manzala ce ai na huzaifa a gan da kiran shaka da sunansa ko dole kuma ya amsa ko ina huzaifa gani ya manzo Allah ko a ce a kace gani ya rasulullah gani eh gani ko ya raka ta to yace kum ya huzaifa tashi sai ni su ya tashi yace ka je ka dauko min rahoton su kuma karka da kai harbi ko kashe kowa dan ni kuma in ka dawo karka ga kowa da ka gani sai ni to dai ta ga koyi ni suwa sahabi ne sai ya fahimci cewa a sakon da aka bashi ashe zai je kuma zai dawo ko aka ce idan ka je ka gama in ka dawo karka kai kowa komai sai ni yace daga nan wallahi yaji ba tsoron ba sanyin ba fargaba kai kama hanya to kaga me ya nuna maka nan ai an shiga bala'i kenan ba mun karanta kwanan nan ba zuma ba kan yakin a Khaibara don yake cewa gobe zan ba da jagoranci tutar yaki a hannun wani mutum yahibbullahi wa rasuluhu wa yahibbullahi rasuluhu ko ne muka karanta sahabbai kowa yake ta fatan Allah sa gobe shi za a basu ta saboda me kwadayin wannan matsayin amma an ziga wani matsayi zaka cewa wa zai je ya dawo Allah ya bashi aljanna darak in tarifa amma saboda an shiga bala'i kowa bai ci kowa ba sai da fada su uku sallallahu alaihi wasallam to kaga a wani yakin an gamu da kalubale ya zama zai tattawo daga yanzu bayan an gama yakin ke tattawo daga yanzu ba za mu ƙara bari a kama na hari madina ba duk inda bala'in rumu za mu tunkare shi kuma ne sai suka ce daga cin abin da zala koya wa duniya shine duk wani harkar tsaro da kuma neman yan ta'adda to ba ku tafi neman su ne ba za ku zo ku bes ku bai kakkare wasu tsawai kuna jira ba wannan hauka ne sai ku tafi farautar su an fitin da tara a haka Allah ya samu dace kuma za mu tsaya a ran ko sati da muna raye sai mu ci gaba insha Allah yanzu dai mun gane me yasa aka yi yaki hakan ka kula ji yakin fa da manzon Allah ya fa babu kono ya ni yaki fa da ya takanar zarradin kansa kawai da yaki mutane babu ko daya yanzu wannan gashi zamu karanta fatawa maka me ya dawo sun warware alƙawari ne sun ci amanar mutanen manzon Allah kuma zai bari a matsayin shugaba a ci amanar mutanen su kuma bari haka ba zai yi ba to wannan shi ne sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka